أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكي والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا yadda muka aiki annabi Nuhu zuwa mutanensa annabi Hudu zuwa mutanensa annabi Salihu zuwa mutanensa annabi Lutu zuwa mutanensa to shi ma annabi Shu'aibu mun aike shi zuwa mutanensa dan uwansu akhahum salihan fa qala ya qaumi ibudul akhahum Shu'aiban mai shiga musulunci zo kusa kai haka لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abinda ka faɗa tun daga zuciyarka har bakinka ka tabbata Allah shi kadai ne shine sarki mai sama mai ƙasa mai komi mai kowa bai tare da kowa a cikin mulkinsa kuma ka ce ka tabbata ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda kowace mace ba mijinta ne yake yake shirya mata jinjirinta a cikin ta ya sa rai ba Allah ne ke sa wannan jinjiri ya sa rai to haka Allah shi wannan jinjiri Maryamu a shi ya Maryamu jinjirin nan a cikin ta ya sa rai iko ne na Allah Allah yana yin mutum ba uwa ba uba walle ya wani mutum yana da uwa ba shi da uba ya to yin Adam ba uwa ba uba ka yadda ko alhamdulillah ina maka murna ka zama musulmi yanzu وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره آه قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين من أيك النبي شعيب زواج متاننسا آه مدينة مدينة كسر مصر آه وجن كسر وجن كسر مصر أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله shi ma da ya zo wajen isar da aika ya ce ya kawo ya ku mutane na ubudullah ku bauta Allah wato ku kadaita Allah shi kadai banda bautan gunki ku kadaita Allah malakum milahin ghairuhu ba ku da wani ubangiji abin bautawa in ba Allah ba Allah shi kadai ne ubangiji shi ma yadda annabi nu ya faɗi yadda annabi hudu ya faɗi yadda annabi salihu ya faɗi yadda annabi lutu ya faɗi shi ma haka annabi shu'aibun ya faɗi malakum milahin ghairuhu marja'atkum bayyinatun min rabbikum wato bayani cikakke ya zo muku daga Allah ubangijinku domin ita mu'jizar ta annabi shu'aibu ba faɗi ta qur'ani ba cewa ga wani abu kaza shine mu'jizar sa malakum ilahin ghairu fa awful kayla wal mizan ina muku wa'azi ku cika mudu kar ku zalunci mutane ku cika mizani wato sikeli kada ku yi zamba masu sikeli in suna so su yi zamba sukan sa gwiwa ta inda mai kaya bai sani ba sai su tokare kayan mai kaya sai ya zama kayan bai yi nauyi ba to wannan duka zamba ne ko ko su ɓata lambobin don su yi zamba haka yadda ake gaya wa masu sikeli to ana gaya masu gidajen mai ma haka kada su ɓata lambobi na sai da mai balle su cuci mutane wajen sayar musu da mai su ma sikeli ne suke awu da shi kar su ɓata lambobi su sayar mutane a cikin zamba su masu gidajen mai nan ana magana har da su kenan ana masu mudu kar su yi zamba masu awon sikeli kar su yi zamba masu gidajen mai ma da lambobin su ma da zamba suke awu kar su yi zamba wala tabkhasun nasu ashiyahum kada ku zalunci mutane ku rage musu kayan su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku bata kasar Allah bayan Allah ya gyara kasarsa ya aiko manzanni sun zo sun yi bayani annabi shu'aibu ya yi bayani wala tusidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum jin magana ta dinnan jin wa'azi na dinnan ku ku bauta Allah shi kadai ku kadaita shi sannan ku cika mudu ku lura da awon sikeli wannan shine abin da ya fi muku in zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin in kun yi imani yin haka din ya fi muku to kace la ilaha illallah ya ya kada hannunka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi ورسوله abin da ka faɗa ni siratin tu'iduna wa tasudduna sabilillahi man amana bi wa tabghuna aywaja واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا annabi shabu ya ci gaba da yi musu wa'azi a can da yi musu wa'azi ya gama wani wuri sai suka ce sannu wato mu bar bautawa abinda iyayenmu suke bautawa kuma saye da sayarwar mu sai yadda kake so haka zamu ba yadda muke so ba sannu to duk dai an faɗa mana cikin suratu hudin alaihi salam ya ce wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kuma ina yi muku wa'azi daga yau ku daina zama a bakin hanyoyi kuna yin fashi suna yin fashi na kayan mutane dukiyoyinsu suna yin fashin addini fashin kayan mutane dukiyansu da yadda kowa ya sani ne kuma fashin addini sukan aje mutane a bakin hanya suna wa'azi kada kowa ya yadda ya ji magana annabi shu'aibu zai bar da kai in ka saurare shi zai bar da kai suna sa duk ta inda mutane suke shigowa suna sa mutane ga wani mutum sunansa Shu'aibu mai magana iri kaza iri kaza kada ku saurare shi in kun saurare shi zai bar da ku to fashi iri biyu suke yi suna fashin kaya a daji suna fashin addini a wurin mai neman ya musulunta wajen Annabi Shu'aibu wala ta qulubi kulli zirarin tu'iduna kada ku zauna a hanyoyi a kowace hanya tu'iduna kuna ba mutane tsoro wata sudduna an sabilillahi kuma kuna tsare mutane gabanin shiga hanyar Allah ta hanyar Annabi Shu'aibu wala ta kudu kulli sirarin tu'iduna wa tasduna sabilillahi man amana bihi kuna tsare mutane ga barin shiga hanyar Allah duk wanda ya shiga hanyar Allah sai ku yi alƙawarin za ku halakar da shi kaza zai same ka za ka rabu da kaza kaza zai same ka shine wa'idi din wato su yi masa narko in ka yadda ka ji magana sa to sai kaza ya same ka sai mun maka kaza sai mun maka kaza man amana bihi duk wanda ya imani da Allah ta hanyar annabi Shu'aibu kuna tsare shi kuna bashi tsoro wata guna iwajan kuna neman ku mai da hanyar Allah ita ce karkatacciya wato hanyar Allah su mai da ita ce hanyar bata hanyar son zuciya hanyar shedan hanyar iyaye da kakannin ta tsari to ita ce za su mai da ita hanya mai kyau wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi wa nabiyyi wa taquna waja wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum ku tuna fa ku tuna ni'imomin Allah kamar yadda yan uwan suka ce wazkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah Allah ya yi muku ni'ima mai yawa da ba ku da yawa Allah ya yawanta ku da ba ku da dukiya Allah ya ba ku dukiya da ba ku da ƙarfi Allah ya ba ku ƙarfi yana cewa musu a wani wuri a tutura ku na fi ma ha'am aw fulkayl wa la takunu nuksirin wa zinu bil qistas al mustaqim wa la takhudhu an nasa ashiyahum wa la ta'budu al mufsidin wattaqu allazi khalaqakum wal jibillata al awwalin qalu inna antum min musahharin wa man talla basharun mithlana fatu bi atin kuntum min sadiqin to dai yayi musu wa'azi irin wannan ولا تقولوا بكل صراط تؤيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتقون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا داكو كدني فكسركم سي الله يوان تاكو يباكو جماعة يباكو دوكيا يباكو كيفي وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين kuma kar ku mance ku duba da kyau yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya zama kuna ganin dai abin da Allah ya yi wa kafiran annabi ludu garinsu ya ɗauka ya kibe a cikin wuta kuna ganin dai abin da Allah ya wa mutanen annabi salihu a mala'iku suka yi musu ihu suka hallaka ku ga karshen su to kuma kar ku irin wannan balle irin wannan ya same ku وإن كان طائفة منكم tariƙa tijaniya nan shiga ba a fita ba haɗa ta da wata tariƙa ba a ziyarar wasu waje sai wanda suke cikin tariƙa za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a an samu jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a yi jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba ka yarda na baka tariƙa shehu tijaniya ka karba ka ce alhamdulillah ka nemi muqaddim ya gaya maka yadda ake lazimi da wazifa wasu kuri ma rabbika bukuratan wa asila
matata ta ya mace ina son ka bani suna idan je sai a samu ta na zo ne daga mamu fatimatu baka da baka da iya mai suna fatimatu ko ita ce na fara ta ce to fatimatu za ka sa mata duk duniya Allah bai taɓa yin wata mace mai daraja kamar fatimatu ba Allahu akbar Fatima ta yar manzon Allah ita na tsaye da zaka sa daga ita daga ita sai Khadijatu a daraja daga Khadijatu kuma sai sai Aisha a daraja to ana jayayya tsakanin Aisha da Khadija wacce ce tafi daraja malaman muhabba suka ce Khadija tafi malaman ilimi suka ce Aisha tafi kowa yana taimakon fannin sa ne to daga daga Fatima sai Khadija sai Aisha daga Aisha sai Maryam sai Asiya bintu Mazar su ne mata masu daraja waɗanda Allah ya halitta Fatima ta zaka sa sai kuma shi limamin na mura yace na bukata addu'a gare to alhamdulillah za a yi musu addu'an an tashi وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين to sai suka gaya wa annabi shu'aibu sun ki a kawo azabar azabar da yace zai kawo din a kawo azabar a kawo azabar sai ce to azaba kam za ta zo tunda kun karyata amma akwai jama'a a cikin ku wanda suka yi imani da ni akwai kuma jama'a wanda wasu yi imani da ni ba wa in kana daya wata minkum ko da yake waɗansu jama'a daga cikin ku amanu sun yi imani billazi ursiltu bihi da abin da Allah ya aike da shi wa ta'ifatul lam yu'minu kashin jama'a wasu kuma su yi imani ba fasbiru to sai mu yi hakuri da mu da ku duka fantaziru inni ma kuma muntazina ku kafirai ku saurara mu ma za mu yi hakuri mu saurari abin da Allah zai yi hatta ya kuma Allahu bayana har lokacin da Allah ya yi shari'a tsakanin mu wa huwa khairul hakimina Allah shine fiyayyen wanda yake shari'a sai Allah ya kawo musu rana mai zafi ya ya sa musu rana mai zafi a jikinsu sai ya sa wata inuwa ta gi- ta gizagizai duk gaba ke ɗaya sai suka taru a ƙarƙashin wannan inuwar ta ta- ta girgije din da suka taru gaba ɗaya sai Allah ya saukar da ita ta zama wuta ta ƙona su annabi shu'aibu kuma da jama'ansa sai suka kaura daga wurin suka koma makka anan suka rasu kamar yadda annabi salihu yayi kamar yadda annabi hudu yayi قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنت
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين shikenan ya ce shikenan sai a zauna mu yi hakuri mu saurari abin da Allah zai kawo sai suka ce ba mu yadda ba ya almar'ul ladina istakbaru kafirai manyan mutanen gari masu girman kai duk lokacin da Allah zai faɗi wannan amsa wadda za a ba annaba mai muni yakan ce mala'ul ladina istakbaru manyan mutanen gari manyan gari masu girman kai wato su ne masu sarauta da masu kuɗi da manyan mutane masu jama'a domin yawanci su suke ah, kare girmansu da kaɗan ake samun ɗaiɗaya daga cikinsu wanda za su sallama wa ikon Allah ƙalin maɗaurin ta gwarmin ƙaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu wallahi za mu kore ka daga garin nan ya shu'aibu wallazina amanu ma aka min qaryatina ba kai kadai ba da duk wanda suka ce sun bi kan nan zamu kore ku ku bar garin mu ku bar garin nan Ah, da farko sun ce masa ah, laula rahaduka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz qara qara rahadiya azza alaikum min allah wattakhadtumuhu waraakum zihriya yace ba dan jama'ar ka da muke jin kunyar su ba da sai mu ta jifan ka mu ta jefe ka har ka bar garin nan sai ce a jama'a ta kuke gani kuke jin kunyan su ga Allah ina tare da shi ba za ku ji kunyan Allah ubangijin ku ba sannan ku ji kunyan jama'a ta to da karshe suka yanke shawara kace za su kore shi dai gaba daya lanukhrijannaka wallahi za mu fitar da kai mu kore ka ah, wallazina amanu ma'aka da waɗanda suka ce sun yi imani tare da kai suka bi addinin ka duk za mu kore ku min qaryatina daga garin mu haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafiran sun ce za su kore shi wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi yukhrijuka minha wa idhan la yarbuna khalfaka illa qalila to suka ce za su kore shi din to daga baya Allah ya ce musu to in kun fidda manzon Allah daga wannan gari kuma ba za ku dade ba kuma ba za ku dade ba za- kuma za a halakar da ku to bayan annabi ya koma Madina din an zo za a shekara shida ya zo zai yi umra ta Hudaybiya suka ki suka ce ba su yarda bana ba sai dai baɗi a rubuta yarjejeniya aka rubuta baɗi za ka zo za mu baka kwana uku kenan baɗin da ya zo ya zo suka bashi kwana uku ɗin ya zo ya ɗawafi ya sa ya gama kwana uku sun cika sai ya auri maimuna a garin sai ya ce ku ƙara mini mana na yi amarya a garin ku magana mai daɗi wai don jawo hank- hankali ku ba mu yadda ba ka bar mana garin mu ba mu yadda ba ka bar mana garin mu wai wai maka garin su ne ba mu yadda ba ka bar mana garin mu dole dai sai da ya bar garin ko haka to dama wannan ana yin wannan ne ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kissoshi wa kullun naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fu'adak duk kissoshin annaba da Allah yake gaya masa don hankalinsa ya kwanta ne ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika duk abin da aka faɗa maka in magana mai daɗi ce irin maganar da Abubakar da Umaru da Khadija da sauran sahabbai suke gaya maka kaji to an faɗa wa annabawa na irin wannan in muguwar magana ne kaji irin ta su Abu Jali da su Walidun Mughira da sauransu da da Hammalatul Hadabi to mutane na annaba an gaya musu irin wannan hankalinka ya kwanta saboda haka ake jawo masa kissoshin yaji da kansa aure ta udun na fi millatina wato ba abin da zai- zai hana mu kore ka daga garin nan da kai da mutanenka sai dai in kun ce kun koma cikin namu sai dai in kun koma cikin namu a cikin addinin mu wato cewa sai kun koma din nan ah, ana faɗin haka ko da Hausa ba wai da suna cikin addinin kafiran ne suka fita suka zama musulmi yanzu kuma su komo su ridda ake nufi ba shi annabi shu'aibu tun da farko ma shi musulmi ne duk wanda Allah zai shirya masa annabci to tun tashin zai zama mutumin kirki wanda baya cikin baya cikin wani abu wanda yake mai muni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya zauna a garin su suna tsafi shi baya yi har lokacin da ya kai shekara arba'in Allah ya bashi aika A- cewa aure ta udun na fi millatina ko kuma za ku koma cikin addinin mu ba wai cewa da suna ciki ne yanzu su sake komowa ba aure ta udun na fi millatina Ƙara sai annabi shaibu ya amsa a walau kunna karihin a mamaki yanzu za mu komo mu bi ku mu bar addinin namu mu koma cikin kafirci mu bi ku ko da ba ma so za ku tilasta mu haka ko da ba ma so za mu koma cikin addinin ku قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قد افترينا على الله كذبا إن أدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين annabi shi bai ce a'a wato mu bar musulunci bautan Allah mu komo bautan dodo kamar yadda kuke in mun yi haka kadiftarai na Allah kaziban mun yi wa Allah ƙarya kenan ashe lokacin da nake kiran ku zo ku bauta wa Allah ku zo ku bauta wa Allah ashe lokacin ƙarya nake yi kenan yanzu na gane gaskiya bautan dodo shine gaskiya in na haka ai in mun yi haka mun wa Allah ƙarya kenan in udna fi millatikum in muka bar addinin muka koma addinin ku ba da idan jena Allah minha bayan Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana ya yi mana alheri ya ba mu musulunci Allah kadai muke bautawa ya tsiratar da mu abinda kuke ciki na bautan dodo ba da ina jin Allah minha wa ma yakunu na an na'uda fiha har abada ba za mu koma bautan dodo mu bar bautan Allah ba illa an yasha Allahu rabbuna sai dai bawan Allah duk abin da zai ce zai ce insha Allah har abada insha Allah har abada illa insha Allah rabbuna wa sai rabbuna kullu shay'in ilma saboda annabawa duk abin da za su ce sai sun ce insha Allah har abada ba za mu bar bautawa Allah mu koma bautawa dodo ba illa insha Allah rabbuna wa sai rabbuna kullu shay'in ilma domin Allah ubangiji ba a tara sani da shi su annabawa wato amintattu ne a wurin Allah kullum sun san aƙibarsu annabawa sun san aƙibarsu mahamuda ce kullum muna ce alaihi musallamu tsira da aminci ya tabbata a gare su sun san su har abada ba za su yi ka- ba za su yi taɓuwa balle su yi kahirci muna jin annabi yahaya yana ce a, annabi isa a, Allah yana ba mu labarin annabi yahaya yana ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma asahiyya tun ran da aka haife shi har rayuwar da zai yi a duniya har lokacin da zai mutu har lokacin da zai tashi yana bawan Allah mumini mutumin kirki kuma na jiran da aka haifi annabi Isa alayhi salamu a cikin maganganun sai na ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma asayya ni din nan babban bawan Allah ne wanda Allah ya aiko ni ya bani littafi ya umurce ni da sallah da zakka ko mai biyayya wa uwarsa ko ni mutum ne wanda yake turan da aka haife ni yau din nan da ran da aka haife shi yayi maganganu masu yawa shi annabi Isa magana ta farko shine inni abdullahi ni bawan Allah ne azani kitaba yace wassalamu alayya ina gaya muku ni dinnan kuma Allah ya haɗa da zaman lafiya irin namu na annabawa salamun alal mursalina wato zaman lafiya yadda aka haife ni lafiya haka zan rayu lafiya haka zan mutu lafiya haka zan tashi lafiya cikin imani to su annabawa sun san karshen su amma sauran mutane kowa zai zauna ne cikin tsoro kana kaunar Allah sa ka mutu da imani domin zuciyarta ka bata hannunka tana hannun Allah ne إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن اللهم قلب قلوبنا إلى طاعتك من صلى الله عليه وسلم yana cewa dukkan zuciyoyin bayin Allah ɗan adam suna tsakanin yatsun Allah ne guda biyu yana juya su yadda ya ga dama muna roƙon Allah ya juya zuciyoyin mu zuwa bauta masa kullum mumini ya zauna cikin tsoro da ƙauna ka ji tsoron Allah don baka san baka san abin da yake nufi da kai ba kuma kai ƙaunan zai baka alheri haka mutu da imani domin abin da ya maka kenan ya kawo ka duniya babu kai ya baka iska kana shaka ya baka ruwa kana sha ya baka abinci ya baka nimomi iri iri ba kai masa komai ba kuma ya haɗa ka da musulunci ka zama musulmi tun da ya baka wannan alheri tun da farko kai kana kaunan zai bi da kai irin wannan alheri har zuwa mutuwa yanda ya nuna maka alheri ta wannan hanya kana kauna ta han- hanyar ikon Allah kuma da tsoron halinka nan kuma kana tsoro khaufan wa tsama'an kullum khaufan wa tsama'an ga tsoro ga tsammani illa insha Allah rabbuna wa sai rabbuna kulli shay'in ilma domin Allah ubangijin mu shi ilimin sa ya yalwaci kowane abu Allah tawakkalna mu dai mun dogara da Allah duk abin da za ku yi mana ko ku abin da zai zo mana daga Allah to mun dogara da Allah Allah tawakkalna rabbana ya ubangijin mu inna in ji annabi shaibu to ya rabu da magana da arna kenan yanzu zai fuskanci Allah ya rabbana ya ubangijin mu rabbana fta baina baina qaumina bil haqqi yanzu Allah mun sallama maka sai kai shari'a tsakanin mu da waɗannan kafirai baina qaumina bil haqqi irin shari'an nan naka wanda ka saba shari'ar gaskiya wa anta khairul fatihina kai ne fiyayyen yin shari'a ga masu yin shari'a وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون قال الملأ الذين كفروا من قومه in ittaba'atum shu'ayban innakum idhan lakhasirun daga cikin ban tsoron da suke wa mutane duk wanda kada a yadda kada a yadda da shu'aybu kada a yadda da maganarsa to su kafiran manyan mutanen kafiran min qaumi daga mutanen annabi shu'aybu suka ce la in ittaba'atum shu'ayban wallahi duk wanda ya bar addinin sa na iyaye da kakanu wato suna nufin tsafin wai shine millati na shine addinin su duk wanda ya bar addinin sa na iyaye da kakanu na tsafin nan ya bi shu'aybu yayi asara ya yi asara a duniya zai rasa dangi zai rasa girma ya bi su- shu'aibu ya ras- zai rasa danginsa zai rasa girmansa zai rasa dukiyarsa zai rasa duk abin da yake tsammani a duniya kuma ya rasa addininsa a lahira inda sun san lahira inna kuma idan lakafin wata suna ce an yi asara in an bi shu'aibu فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين nan da nan ƙarshen magana dai fa aka zata rajfatu sai tsawa ta kama su azaba yawmin zulla innahu kana azaba yawmin azim sai Allah ya kawo musu girgije wanda ya musu inuwa bayan suna cikin zafin rana suka taru a wurin sai girgijin ya zama tsawa da wuta sai aka kona su fa asbahu sai suka zama suka waye gari fi dairihim jazimin a garin su jazimin suna suna zuzzube suna durkushe sun zama gawaye
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين da wannan tsawa ta same su ka Allah ya gana fiha sai suka zama kaman ba su taba zama garin ba kaman ba su taba zama garin ba sun mutu sun halaka sun zama gawaye ka Allah ya gana fiha allazina kazzabu shu'aiban wanda suka karyata shu'aibu Allah haka ya maida su ka Allah ya gana fiha kaman ba su taba zama a garin ba allazina kazzabu shu'aiban wanda suka karyata shu'aibu masu cewa duk wanda ya bi shu'aibu yayi asara to yanzu dai an gane wanda suka karyata shu'aibu su ne suka yi asara allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirina da suna cewa duk wanda ya bi shu'aibu yayi asara to yanzu ka an gane wanda bai bi shu'aibu ba ya karyata shu'aibu ya zama shine mai asara فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلوتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين الذين كذبوا شعيبا كأن لا يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسي على قوم كافرين yana yawo cikin gawayen konannu yana kallo yana nuna tausayi yana nuna bakin ciki yace fatawalli anu sai juya ya basu baya wa kala ya kaumi ya ku mutane na kamar dai mutum ya gamu da damuwa yake magana shi kadai ya ku mutane na ina amfani wannan abu nayi wa'azi nayi wa'azi nayi wa'azi nayi bayani duk kun ce azaba ta zo ina amfani wannan yanzu hmm? ina amfani wannan ya kaumi laqad ablagtukum risalati rabbi Allah dai ya san na isar da aikansa ba abin da ban gaya muku ba wa nasihatu lakum kuma nayi muku nasiha Allah ya sani ga irin abun ga yadda abun ya zama faka to wani bakin ciki ne mutum zai yi bakin cikin da nake mami wani bakin ciki mutum zai kai fa asai ala qaumin kafirin ya zan yi bakin ciki akan kafirai nayi nayi ba su yadda ba shikenan zan daina wa bakin cikin halakan nasu wala ta kuskum bima ra'afatun fi dinillahi Allah ya hana a ji tausayin wani wanda ake wa haddi ko wanda aka yi wa haddi
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون
أما أرسلنا من قرية إلا أخذنا آلها بالبأساء والضراء إلى لو يضرعون يا رسول الله haka abin yake kaji na kistanta maka dai annabi nuhu da mutanensa da jawabobin da suke da junansu kaji karshen lamari na kistanta maka kisa annabi hudu da jawabobinsu da yadda suka yi kaji dai karshen lamari haka annabi salihu haka annabi ludu gashi na kistanta maka kisan shu'aibu to haka abin yake amma arsalna min qaryatin illa akhadna ala bil ba'sa wad darrai kullun na aiki manzo manyan gari kafirai suka karyata to sai na kama garin bil ba'sa wad darrai wato zan kawo musu tukuna wani abun ban tsoro da farko bil ba sa yi wadda ra'ayi in kawo musu rashin zaman lafiya don saboda su ji tsoro bil ba sa yi ko in jarrabe su da yaƙoƙi ko da annoba iri-iri ko ko rashin abinci ba sa yi wadda ra'ayi kenan wato rashin zaman lafiya da rashin abinci da matsuwa da ciwo iri-iri la'allahum yadarrauna saboda ko sa ji tsoro su ce ko za su tuba ina ba su tuba ba bil ba sa yadarra ila alam yadarrauna ko za su yi tadarrui aka shigar da ta a cikin ɗaya ya tadarrauna sai aka shigar da ta din ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشكرون bayan mun ba su azaba mun saukar musu da azaba iri-iri ko za su tuba in ba su tuba ba su mu baddalna makana sayyatin hasanata sai mu ba su lafiya da jin daɗi ba su tuba ba din sai mu ba su lafiya da jin daɗi saboda mu yi musu istidraji makana sayyatin hasanata hatta afau har su yi yawa dukiya ta yi musu yawa ya'ya su yi musu yawa zaman lafiya ta yi musu yawa ya musu yawa to nan da nan sai in kama su kamu irin na hujja fa- ya zama faƙuri da dabirul qaumin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Ah, suma baddalna wa kana sayyati hasanata attafu wa qalu idan sun ga wannan sai sukan ce kan masa abana darra wa sarrau to ina masu cewa bala'in da ya same mu da yunwa da ta same mu da zazzabin da ta taho da mun kare ta wani ne to yanzu gashi ba mu gasa tashin ba ga lafiya ta samu ga dukiya ta samu haba don Allah halin zamani ne halin zamani ne wata ranka ji daɗi wata ranka sha wuya ba wani ƙaryata annabawa ne ya kawo wannan ba sai sai su ce zamani ne ya kawo haka wancan wahala da suka sha haka zamani ya ga dama wannan jin daɗin da suka samu haka zamani ya ga dama ba ƙaryata annabawa ne ya kawo haka ba alhali ko ƙaryata annabawa yana kawo haka wala wannan ahlul qur'ani amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im wala wannan aqamut tawrata wal injila wa man zalima min rabbil akalu min fawqi wa min tahti arjulihim in mutum ya gaskata annabawa sai Allah ya saukar masa da albarka cikin sha'aninsa amma in mutum ya ƙaryata annabawa kaga yana jin daɗi ana bashi jin daɗi to to bujimin sarkin fawa ne ba na arɗo ba ne
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى دادي وأن القريو وأن مكا أيكا مسد منزني muka baka labarin da ƙarshe mun musu wa'azi da bala'o'i iri-iri da ƙarshe mun dawo musu da ni'imomi suka ji gaba da ƙaryata muka halakar da su walau anna ahlul qura waɗannan alƙaryu waɗanda muka iskan muka kistanta wasu kistoshin su guda biyar ɗin nan mutanen nuhu mutanen hudu mutanen salihu mutanen ludu mutanen shu'aibu waɗannan mutane walau anna ahlul qura amanu da imani suka yi wannan abin da ya same su da bai same su ba da sun yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah kamar yadda muka ce muku famanittaqe wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna da sun yi imani sun ji tsoron Allah da wannan abu duk da bai faru ba da fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da ma sai mu buɗa musu albarkan sama su samu ruwa isasshe da albarkan ƙasa su samu tsire-tsire isassu barakatin minas sama'i wal ardi amma ina walakin kazzabu amma ƙaryatawa suka yi fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su saboda laifin da suke yi a saboda laifin da suke muka kama su shi ubangiji ya hore sama da ƙasa duk don- dan adam ne yana cewa sakkar lakum ma fi samawati wa ma fi dardi jami'an minhu masu tafsiri wanda ba zamani yanzu ba in sun ce barakatin minas sama'i wal ardi alherai daga sama da ƙasa alherin da aka sani na da zamanin da na sama shine dai ruwa sai dai kuma albarkan rana da take taimakon tsire-tsire da kuma raba shi ma ruwan ne da kuma al- albar- albarkan ƙasa kuma tsire-tsire a lokacin ba su da ba san ko fetur ko gas ko wani abu wanda ake tonowa da ƙasa mai albarka ba kuma ta sama ba san irin waɗannan halaye da muke ciki na yanzu yin amfani da hanyoyi hanyoyin talabijin hanyoyin rediyo hanyoyin eh, salula hanyoyin Uh, duk waɗannan ta sama ake samun su duk da ba a san wannan ba to duk alherai ne na sama da na ƙasa idan mutum ya ce to me yasa su mutanen daɗin sun yi imani amma wannan albarkar bata zo ba ta sama da ta ƙasan kamar yanzu sai mu ce eh haka ne yanzu in ka lissafa alhazan da suke zuwa haji a yanzu zamanin da da kyar ake cika mutum dubu saba'in fa a haji da kyar ake cika dubu saba'in sai da cika da na mala'iku amma yanzu an wuce nan an kai miliyoyi suke zuwa haji ba miliyon ɗaya ba kuma dukkan sunan sunan Allah suke ambato suna istighfari suna zikiri kuma Allah ce fa qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yajalukum jannatin wa yajalukum anhara yanzu in an lissafa masu yawan sallah a duniya masu yawan istighfari masu yawan salatin annabi masu yawan la ilaha illallah masu yawan karanta qur'ani a duniya sai a ga duniya ba a taba samun irin wannan zamanin a yawan mutanen haka ba saboda miliyoyin musulmi da suke waɗannan aikace aikace kuma Allah ya ce idan an yi haka zai yi haka kuma an yi haka din yayi haka ko da yake kusa da tashin duniya ne Allah ne ke ɗiban mutane kawai yana zuba su cikin addini saboda lokaci yayi kusa kuma sha'anin sama kuma banda Allah ba wanda ya san iyakan abin da Allah ya koyi a sama tare da turawa suna maganganu akwai makarantun da suka kafa tun kamun aihuwan annabi isa da fiye da shekara ɗari biyar suke da makarantun binciken yanayin sararin sama har abin ya kawo aka haifi annabi isa har ya ya- ya iso zamaninmu har aka iso lokacin da ilimin alkur'ani ya zo ya bunƙasa suka samu aka yi tarjama sai suka samu ƙari a cikin abin da inda suka tsaya domin inda hankalin su yake tsayawa hankalin shari'a ya wuce nan sai su samu ƙari a wannan wannan yana tuna mana wani lokaci akwai mutane america sun ce sun hau wata lokacin da ake cewa apollo 11 to waɗannan irin abubuwa na ban mamaki cewa sun hau wata ɗin nan domin suna kaddara cewa wai tsakaninmu da wata ko wai mil- wai mil miliyon 92 ne suna faɗin tsakanin kaza da kaza miliyon mil miliyon kaza tsakanin kaza da kaza miliyon saurin sauti kaza ko saurin haske kaza to ka'idar mutum mai ilimi wanda ya san iliminsa kai baka san wannan ilimin ba in yayi magana sai ka sallama masa kawai kai shiru in ka yadda ka yadda in baka yadda ma kar kai musu in kai musu zaka zama abin dariya ya zamanin da in an ce mara rana ɗaya mutum zai tashi daga Kano ya je Makka amma ta sama ba zai bi kaga rana ɗaya zai je Makka ma abin mamaki ne kuma in an ce ta sama zai bi ya fi zama mamaki shi ba mala'ika ba shi ba aljani ba shi ba tsuntsu ba ya tafi Makka rana ɗaya a sama to kaga irin waɗannan an taɓa tambaye shehu mu shehu Ibrahim a alif da ɗari tara da sittin da ɗaya a misra nasara suna cewa za su hau sama kan wata shin wannan abu zai yiwu shebra ya ce eh ai alqur'ani bai bar komai ba ya ce mana ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdiri samawati ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan fa bi ara'i rabbikuma tukazziban yursilu alaykuma shiwazun min nar wa nuhasun fala tantafiran yace ko da yake jawabin akan filin kiyama ne to abu in ya sauka akan sababi yakan gama ne Al- a hakika shedanu Allah ya kasa su kashi biyu akwai shedanun mutane da shedanun aljannu to shedanun aljannu sun hau sama suna hawa sama suna istiraqus sam'i har lokacin da aka fi annabi sallallahu alaihi wasallama aka koro su muna ji suna cewa wa inna kunna naqudu minha maqaida lis-sam fa man yastami yajidu shahabar rasada aka koro su aka bar filin sama fili babu wani abun da zai gitta a tsakanin sama da ƙasa sai dai mala'ikan da zai kawo wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama aka share wurin to yanzu kuma in aka ce shedanun aljannu ah, shel- shedanun aljannu an kore su Sh- da da shahabun min narin to shedanun mutane su ma watakila suna da wani lokacin da za su hau kamar yadda ƴan uwansu shedanun aljannu suka hau to in an ce za su hau mai yiwa ne su hau din tunda Allah ya ce ya masharal jinni wal insi in istadatumu an tanfuzu ku zarce min aqdari samawati a gefen sassannin sama da ƙasa fanfuzu ku zarce la tanfuzuna illa bi sultan ba za ku iya zarcewa ku hau sama ba sai da hujja cewa yace yanzu ko sun samu hujja sultanul ilmi saboda ilimin da aka samu to wannan shine hujjar su na cewa za su iya tafiya sama amma tafiya saman su ko sun je ba za su yi komi ba kuma alama ne na tashin duniya domin ƙarshen ayan mun ji Allah yana cewa ah, yursalu alaikum ashwazun min narin wa nuhasun fala tantasirani in sun je sun hau sama din inda suke kiransa wata din to ƙarshen da suna zuwa suna zuwa wata rana sai mutuwa ta zo gaba ɗaya ta mutuwan duniya gaba ɗaya sai wani abu ya zama kamar ruwan tagulla ko gas ko wani abu dai mai kashe mutane ya zo ya karasa mutane gabaki ɗaya Ah, gane kai ga musulmi to bai karɓi musulunci to saboda haka in an faɗi maganan cewa suna hawa sama suna zuwa wajen wata to sai a sallama musu kamar yadda in za mu hau jirgin sama daga Kano zuwa zuwa zuwa Jidda sukan ce za mu hau sama kafa kaza za mu isa Jidda awa kaza kuma in mun auna agogon mu wajen isa din sai mu ga ya daidai tashi wannan ya nuna cewa za su hau sama kafa kaza din ma gaskiya ne saboda suna da ilimin wannan abin wanda Allah ya musu istidraji da shi su shaidanu ne na mutane waɗanda Allah ya horewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya horewa annabi Sulaiman shaidanun aljannu haka ya horewa annabi Muhammad shaidanun mutane mutanen America mutanen Ingila mutanen Japan da German da Faransa su duk wannan shaidanu ne masu yi mana aiki to zaki shiga musulunci to ki ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi وسلم أشهد أن إيسى عبد الله ورسوله abinda kika ce kin yadda Allah shi kadai ne shine kadai ubangijin komi da komai shine ubangijin mu bai da abokin tarayya cikin mulkin sa kuma shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan addini da muke yi kuma kin ce kin yadda Yesu ba dan Allah bane ba Allah bane tare da Allah a Yesu bawan Allah ne manzon Allah ne yadda Allah yake yin jinjiri a cikin kowace mace jefa wa jinjirin rai haka yi wannan jinjirin a cikin Maryamu ya jefa masa rai shi Allah ba uban kowa bane shi ubangijin kowa ne kin yadda ko ta alhamdulillah muna miki murna kin zo musulma yar uwan dukkan musulmi na duniya yau abin da ya wajaba akan musulmi duka ya wajaba akan ki abin da ya haramta ga musulmi ya wa- ya haramta gare ki kaman cin naman alade kaman shan giya kaman sauran duk abin da musulunci ya hana kuma zaki wanka ki so masalla kullum muna da sallah biyar za a koya miki yadda zaki kuma ah, irin wannan wanka idan kin kwanta da mijinki yanda maza suke kwana da mata sai kin yi wannan irin wanka sannan ki yi sallah kuma akwai jini da yake zuwa wajen mata kullum wata yawancinsu ta irin wannan jini na haila in ya zo miki ba za ki yi sallah ba a lokacin ba za ki azumi ba in cikin azumi ne ba za ki kwanta da mijinki ba a wannan lokaci sai wannan jini ya yanke in ya yanke sai kin yi irin wankan da kika yi yau din nan sannan ki soma sallah kuma Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki dama ki je haji mu ne miki murna menene sunan ki na da me sunan ta na da eh me za a hada miki da asabin na cikin sunan matan musulmi Aishatu yawa Aishatu uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan bayan Khadija da Sauda sannan Aishatu mune miki murna ga abin sallah karba ki kidin ka ke sallah ko Allah Allah ya taimake ki sai ki nemi mutane su koya miki yadda zaki gai to wannan shine ah, albarkatan sama da ƙasa yana daga cikin albarkatan sama da ƙasa wanda Allah ya buɗa yanzu abubuwan da muke amfani da su na sama da na ƙasa yanzu sun yi wa fiye da yadda ake yin ake yin su a zamanin da
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون ومن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون آه Ubangiji yana gaya wa mutanen Makka kuma yana gaya wa kowa cewa yanzu su mutanen Makka da suke ƙaryata kaɗin nan yanzu sun amince sun amince wannan bala'i irin wanda ya samu mutanen annabi Nuhu ko annabi Hudu ko annabi Salihu wa ma qawlu hudin minkum bi ba'id ku mutanen annabi Nuhu ga sunan kusa da garin su sun amince wannan abu zai same su ba waɗansu kafiran azaba su ta same su da rana waɗansu azaba su ta same su da daddare su mutanen makan sun amince azabar Allah za ta same su a amina ahlul qura an yatin bazuna bayatan hum naimun cewa azabar mu za ta same su da daddare lokacin suna bacci sai su ta cikin azabar kamar mutanen annabi ludu Awa.
أوم- أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون aw min ahlu quryan yatihum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun ko ko wayannan mutanen alkaryu masu karyata manzannin nan sun amince an yatihum ba'suna dhuhan wato azabar mu za ta sauka akan su dhuhan da hantsi wa hum yal'abuna alhali lokacin suna wurin wasa kawai sai azaba ta zo ta same su kamar yadda azaba ta sa mutanen annabi ah, annabi shu'aibu da rana su sun amince kamar yadda ya samu mutanen annabi hudu da rana sun amince da wannan ya same su ko da dare ko da rana sun amince أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون سواء أن كافري كوزن أمين تيني da makarin Ubangiji, ma'anan makarin Ubangiji shine istidraji, kana yi masa mummuna yana ce maka mm wai hazirukum Allahu nafsahu ku ji tsoro na fa ka ji tsoro na fa baka ji tsoron sa ba amma yana shirga maka abubuwa masu daɗi to shikenan wannan shine makru wanda muka yi magana da muka ce mutum in yana jin daɗi ana gaya masa yana ki amma ana tura masa jin daɗi to Allah ya mai da shi bujumin sarkin fawa ka san bujumin sarkin fawa ya fi na arɗo gata duk abin da yake zo za a kawo masa a kawo masa harawa a kawo masa dusa a kawo masa kanwa ga ruwa ga inuwa nan da nan ya haɗa nama ana jiran sai ranar jajiberi amma na arɗo lafiya lau to saboda haka istidraji kenan duk wanda Allah ya masa wa'azi bai wa'azantu ba kuma Allah ya dinga ba shi jin daɗi to ya ya- ya masa istidraji ya mai da shi kenan bujimin sarkin fawa din duk abin da yake so a yi masa mana daga nan zuwa jajiberi wala ya mun makar Allah illa alqawmul khasirun wato kada a amince da makarin ubangiji babu wanda yake amincewa da makarin ubangiji illa alqaumul khasiruna sai mutanen da suka yi asara irin mutanen su annabi shu'aibu din a dole ne mumini ya zauna cikin wannan hali da muka ambata khaufan wa dama'an dinna cikin khaufu daraja idan mutum saboda ganin kyawawan ayyukan da annaba suka ce ayi duka kana yi to kar ka kulle a zuciyarka ai shikenan ni kam na zama dan aljanna na taba jin wani mutum yana cewa ni dai na yarda da duk abin da annaba suka ce kuma na yarda da duk abin da malamai suka ce na yarda da duk abin da na karanta kuma ina aikatawa to menene zai hana shiga aljanna wai haka yake faɗa to irin wannan ba kyau shine ake kiransa amnu amincewa da mak- da da makarin ubangiji ba kyau ba kyau ka ɗauki kanka kai ka zama ɗan aljanna an gama saboda kaza da kaza da kaza an ce mu gina masallaci mun gina an ce mu yi karatun qur'ani mun yi an ce mu karantar mun karanta an ce mu yi kaza mun yi to me ya saura Allah azzalimi ne a'udhu billahi to kar ka amince kar ka sa a zuciyarka kai ka zama ɗan aljanna an gama kai da abin da aka ce kai kai tai ka bar wa Allah faralarsa abin da aka ce ka bari ka bari ka bar wa Allah faralarsa halittan kan ma ba wani abu ka bayar aka yi woka ba ba wani abu ka bayar aka mai da kai yadda kake ba aka bi ka da ni'imomi ba a taba tambayan kai komi ba sai da kai kai shekara goma sha bakwai akalla sannan aka ce kai sallah kai gaisuwa sau biyar gaisuwa kuru sau biyar da safe gai da Allah cikin minti shida da zara gaishe cikin minti shida da lasar gaishe minti shida da magariba minti shida da isha minti shida shikenan sai gobe shikenan to mutane su zauna cikin tsakanin jin tsoro saboda halinmu da kuma ikon Allah da kuma ƙauna kyakkyawan ƙauna saboda shi halin Allah ɗin da kuma annabi Muhammadu da muke tare da shi to wannan abubuwa in mun dubi halinmu mun dubi ikon Allah mai mai yadda ya ga- mai aikata abin da ya ga dama ne to wannan akwai tsoro in mun dubi halinmu mun dubi ikon Allah fa arul lima yuridu ne to abin tsoro ne wannan in ku mun dubi ikon Allah da fallarsa da karamcinsa ba mu san inda muke bai ɗauko mu daga babu ya kawo mu akwai ya ta bin mu da ni'imomi ga iska muna shaƙa ba ma biyan kuɗi ga ruwa muna sha daga wanda yake zubo mana ga abinci yana tsiran mana muna ci ga dukkan ni'imomi ya dabaibaye mu wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan ya cika mu da ni'imomi ba sa lissafuwa wa inta duni mata lalatu suwa to wannan alheri da ya mana ko babban alheri sai ya haɗa mu da mutumin da ya fi so a cikin dukkan halittarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ganin wannan to sai mu mu sa zuciya Allah zai mana irin alherin da ya saba don ya saba yayi mana mun gani to sai mu sa wannan in ko mun dubi mugun halin mu da kuma ikon Allah mai aikata yadda ga dama to sai mu ji tsoro domin abin tsoro ne mai kaji ma in yace ga a kamo masa kajinsa aka kamo ya girgiza girgiza yace wannan a barta ta je ta yi koi wannan fa wannan aje a gasa wannan fa aje a soya wannan fa aje a dafa to wanda aka sake ta je ta yi kwai din ta yi wani aiki mai kyau ne aka sake ta wanda aka ce a gasa ta yi laifi ne wanda aka ce a soya ta yi laifi ne wanda aka ce a dafa ta yi laifi ne akwai wanda zai jayayya da shi kajinsa ne to mun Allah ne ba mu da wani abin yi sai jin tsoron Allah kwarai da gaske da kuma tsammani mu ji tsoron Allah mu yi tsammanin alherin Allah saboda Allah mai alheri ne hmm? na wazifa ko za ka shiga ɗariƙar tijaniya to ɗariƙar tijaniya za ka shiga musulunci ne ko ɗariƙar tijaniya ɗariƙar tijaniya ɗariƙar tijaniya in an shiga ba a fita ba a haɗa ta da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙar tijaniya kuma za a kula da sallah za a yi ta cikin jama'a kuma za a yi biyayya wa iyaye kuma za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a kuma ba a shan taba za ka iya na baka ɗiga shehu tijani ka je wanda suka iya sai su koya maka yadda za ka riƙa yi lazimi da wazifa da zikirin juma'a Aha. Ta mata me za a da yawa kenan. Bismillah.
Assalamu alaikum. Tambaya daga Malam Dauda Alasan, karamar hukumar Batsari jihar Katsina. Allah ya gafarta Malam ina da tambaya.
Mhm.
Tambayar tawa ita ce, Yeah.
akwai wata yarinya ta isa aure, Eh.
amma tana da matunci, Eh.
kuma tana da mazakunta, Eh.
to sai Allah ya yi wa uban rasuwa, Eh.
kuma tana da kannai.
Eh.
Sai kanin babanta Eh.
ya tambayi wani malami a masallacin Juma'a Eh.
wajen rabon gado, Mm.
shin rabon namiji za a bata ko kuwa rabon mace? sai Ah, malamin ya tam- ce tambayar tambayar cewa wata mace ce kunsa mushkil wato tana da kayan maza tana da kayan mata to amma tun da aka kira ta mace ce mai kayan maza to na matan ya fi rinjaye kenan amma mushkila ce tunda ta ce duka biyu tana da shi to abinda za a yi wajen gadonta za a bata rabin rabon namiji a bata rabin rabon mace idan za a raba musu gado wato ga namiji ga mace ga ta to idan an ba namiji dubu ashirin an bai mace eh, dubu goma to ita za a ba su dubu goma sha biyar ne tana da rabin namiji tana da rabin mace sai a ba su dubu goma sha biyar namiji cikakke dubu go- dubu ashirin mace cikakkiya dubu goma ita kuma a ba su dubu goma sha rabin mace da rabin namiji
sai zuwa ga malam bayan gaisuwa da fatan kana lafiya Mm.
bayan haka tambaya ta ita ce ina son a yi mini cikakken bayani game da ɗarikatu tijjaniya Mm.
yadda aka same ta Mm.
domin na ji mutane suna faɗin cewa Mm.
kafirci ne kuma ina so a fahimtar da ni game da shi o ɗariƙa tijaniya wato kafirci wani abu ne wanda ake faɗansa da baki a aikata shi a aikace shine ake kiransa kafirci kafirci kafiri ne zai faɗa da bakin shi ba ruwansa da addinin musulunci ba mutum muhammad bane ya faɗi abin da yake bi wannan ya zama kafiri tashi kai sallah shi ba zai sallah shi ba musulmi bane kaga aikinsa ya nuna kafiri ne amma ɗariƙa tijaniya mutanen mutanen da suke cewa kafirci ne suna yi wa kafirai aiki ne wanda suke wa Amerika da Ingila da ƙawayenta aiki na watsa musulmi su suke cewa ɗariƙa tijjaniya kafirci ne kuma mun daɗe muna ji a cikin karatu fir'auna yana gaya Musa kai kafiri ne saboda haka ita ɗariƙa tijjaniya sharaɗinta ne ma dole sai kana cika sallah a cikin jama'a kuma dole ka yi biyayya wa iyayenka dole bayan ka yi sallah biyar cikin jama'a sai ka lizimci istighfari ɗari talatin annabi ɗari la ilaha ɗari ka yi su kuma safe da yamma wazkur isma rabbika bukratan wa asila ko dole sai kayi wazifa istighfari 30 salati 50 la ilaha illa dari jawhara 12 a cikin jama'a wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihuna kuma ah, cewa kafirci ne ai mutumin da duk ya ce waɗannan abubuwa kafirci ne to kai ma ka san ba musulmi bane to saboda haka duk mai cewa tijaniya kafirci ne ma'aikacin kawaye kawayen Amerika da Ingila ne masu neman harkar da musulunci gaba daya so su ne suke cewa tijaniya ba ta da kyau amma abin da ya kamata duk abu ha in na mul- in na ilimi ne addinin nan Allah bai bashi ba yana da malamansa yanzu in likita guda ɗaya ya gaya maka ciwon marar lafiyanka sannan waɗansu mutane iri na wanda mun ilimin likita ba mun kai goma ko ashirin muka ce likitan nan ƙarya yake yi maganar wa za ka karɓa maganar likita to motar ka ta ɓaci makaniki da injiniya sun zo sun ce motar nan sai an yi kaza da kaza mu ko wanda mun sani ba fasinja mun kai ishirin ko talatin muka ce ƙarya suke su mutum biyun nan maganar wa za ka karɓa to don me yanzu ake karɓar maganar jahilai cikin addini ne shin malamai ne suke ce ɗariƙa ba su da ke ko jahilai ko ko ƴan boko shi ƴan boko fa su ilimin boko suka yi ilimin boko suka yi ilimin addini sai sun karɓa wurin malaman addini sai kuma ƴan barandan su ƙawayen waɗancan akwai malamai amma ƴan barandan ƙawayen ingila da amerika ne ƴan barandan su ne ko mutum ya zama ɗan barandan mutum sai abin da yake so zai masa da Allah dukkan harkar addini a tambayi mal- malaman addini kar ga tambayin ashararai ƴan barandan wahabiyawa wahabiyawa mutanen amerika da ingila ne su suke wa aiki
alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yaya mutum zai ce dan hodiyo ya bata amma wani lebura shine kan hanya dan fodo batacce ne shehu tijani batacce ne sida abdulkadir batacce ne wanda duk duniya sun musu shaida bayin Allah ne waliye leburori abokan kawayen A- Amerika da Ingila su faɗa maka ka yadda ka rabu da waɗannan bayin Allah ka karyata su ka kafirta su don kai ka samu saboda haka ake zagin sahabbai ake zagin waliyai don saboda a biya bukatan kafirai ne kawai Allah ya kiyaye mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamin malamin Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya kiyaye musulmi maza da mata rayu da matattu wanda muke musu addu'a Allah ya biya bukatun mu da bukatun su Allah ya kiyaye mu da muke tsoro mu da su duka Allah ba mu da muke nema da mu da su duka albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين